اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف السين سلام على إن ومير أريتي جئن كلامنا ونقوس مجارب خير الخلق صحوة خلقه وعلم خلق ذات كل نفوس وقد أفصح الصدق الجمالات إنه له المخلوق كذلك ميتي وقد برأت بالعلم علم بدره ودعواه للعلم كل رئيس وقد ساقل أصحابه كل مجرم وقد أفقد بالدين بير حريص عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب قد تقول الحديث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلام على عين وبير أريسي تهن إلى مينا وهاوى نفوسي كان مولانا وشيخنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يجي سلام gaisuwa ta tabbata ala ihinin a bisa wata rijiya cikin rijiyoyin madina waɗanda ake shayarwa da su farkon musulunci wa biri arisi da kuma rijiyar nan wadda take masallacin kuba'a yamma da masallacin kuba'a a nan take ita wannan rijiya ta hinnu kilami alkalma na suna bege na hawa katarninta wani kusi wato rubuce-rubuce na ma suna bege zuwa wannan rijiya mai albarka مشارب خير الخلق صبوة خلقه وآدم ملك سات كل نفوس masharibu khairil khalqi ita wannan rijiya ita ce mashayan nan tafiyayyen halitta gaba daya sallallahu alaihi wasallam safwati khalqihi mafi tsarkin halittar Allah gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azamu maliki shine kuma mafi girman basarake a duniya saka kullu nufusi ya gyara dukkan zuciyoyi zuwa ga Allah وقد أفزه النطق الجمادات إنه لأبى المخلوق كذا بخميسي wa kada abta adnudukun wai ba mutum ne dan adam kawai yayi magana da girman manzo Allah ba da fijiko manzo Allah ba a'a jamadati cewa dukkan ainihin daskararru nuduku nuduku ha bayyana wato nudukinta ya bayyana cewa innahu la afdalu makhluqin cewa annabi Muhammadu ainihin shine mafificin dukkan halittar Allah wanda gaza yayi yaki bi khamisin da biyar biyar biyar biyar abin da ake nufi biyar biyar shine ainihin wato wato madarikil madarikil jundi wato mazala yana raba rundunarsa kashi biyar akwai muqaddima akwai mu'akhira akwai maimana akwai maisara akwai kuma wasa wato rundunar biyar ke kasawa kashi na farko su yi gaba je su ta yaƙi to idan wani abu ya same su sai mai mana ta shiga sai ita ma ta je ta ta yaƙi idan wani ta shiga sai mai sara ta shiga ita ma ta je ta ta yaƙi to tsakiya a nan ne manzan Allah yake rundunar da in fa ya shiga filin daga to nan Allah haulu la quwwata illa billah manzan Allah sai an karye wannan kafirai inda ya shiga wannan runduna to kuma in ita kuma akhira ita ce wadda take zuwa daga baya ta gyara duk abin da ya lalace na rindina wadda ta yi gaba to shine gazali khalasi wanda yake raba rindinar sa biyar biyar kashi biyar saboda hikima sallallahu alaihi wasallam وقد برأت بالعلم أجم بسره ودعواه للرجل كل رئيس ciki wannan manzo saboda ilimin da Allah ya bashi mar iyaka a- wato ujumun bai bayi waɗanda ba larabawa ba bari'a ta kware fil ilmi a cikin il- ilimi gaba daya sirri sabo da sirrin manzon Allah mafi yawan ilimin da aka samu na addinin musulunci mafi yawan waɗanda suka watsa shi ba larabawa ba ba larabawa ba ne larabawa a cikin waɗanda suka yi rubuce-rubuce a cikin addinin musulunci ba su da yawa mafi yawa in ka in ka in ka ga masu kira'an nan gaba ɗayansu su su goma waɗanda suke larabawa a cikin su ba su guda uku ba dukkan su ajam a ajamu ne ajamawa ne asalin su ba larabawa ba ne haka nan in ka ɗauko malaman hadisi gabaki ɗayansu ma su ba balarabe a ciki duk su buharin nan su muslim ɗin nan su abu dauda su turmiji su nasa'i su ibn maja su wani duk waɗannan ba larabawa ba ne haka nan ka ɗauko malaman ainihin a- a- a- a- malaman mazhaba su ma a cikinsu imamu shafi'i da imamu malik su ne suke da nasaba da larabci amma sauran duka ba larabawa ba ne to in ka duba duka ilmai haka ilman tauhidi ilman nahawu sibawai hinnan ba ba larabe ba ne duk waɗannan wato a- adamawa ne bari a taɓarre fil ilmi da ilimi bi sirri saboda sirrin manzon Allah sirrinsa ba kan larabawa yake ba a da ya tashi sai ya faɗa kan bebayi su ne suka watsa addininsa Na'am.
Mm. wada'ahu kullu ra'isin kuma duk wani mai takama da shugabanci a duniya dawa'ahu ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ba addininsa وقد ساقل أصحابه كل مجرم وقد أبقى البدي ببير أريسي yace ashabu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahakat ta nike kullu mujrimi duk wani mai girman kai mujrimi sahabban manzo Allah sun nike shi sun halakar da shi kamar irin su Musailamatul Kazzab ai kaga sahabban manzo Allah ne suka nike shi suka halakar da shi da sauran irinsa irinsa gaba ɗaya an halakar da su sun zama sun wasu sun ba addinin musulunci wasu kuma sun tafi lahira a banza to irinsu kenan wa qad aba qadiru arisi ita wacce rijiya da ake ce mata biru arisi habaqat ta yi kanshin turare ta ta yi ta yi tashin kanshi bidibi da turare wanda yake mai kanshi mai daraja to saboda haka ainihin wato ita wannan rijiya sun rushe ta saboda wai ana zuwa ana neman albarka ta ana ɗiban ruwanta to amma duk da haka gurin da suka rushe ta sai ya zama wani ɗan kududdufi kuma ruwa ya taru a gurin baya iya kafewa to sai suka haƙura dai dole in dai ka je masallacin ƙuba'a ka zagayo daga baya za ka ga wannan jam ɗin to in ka samu dama ɗebe shi ka sha ita ce biru a rinsin wadda ainihin manzo Allah ya zauna a gefanta abubakar ya zauna a gefanta umar ya zauna a gefanta usman ya zauna a gefanta ali ya zauna a gefanta ita ce wadda zurban ainihin sayyidina usmanu ya fada a ciki aka yi ta neman sa aka yi ta yashewa bai gan shi ba to ita ce biru a rinsin عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه قد سقوا بنفيسي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da halayensa wa sahabin da sahabbansa hadisa hau waɗannan da suka yi yalwa bi nafisin da zababbu ya dukiyarsu suka bayar da ita saboda manzon Allah har fita تكسرت الدنيا وزلزلت الأرض وغيرك رب المصطفى المرجو أنا المصطفى باب الإله بقوله جميل لنا فاستعن به يرفع الفضل هو البار وهو المصطفى القرم جوده في فاضت الأنوار واتسع الفيض وقد آن منه أن يجود بنذرة فمسجود ترجو تغيرها ولا البيت وقد جاءنا منا رؤوفا بكلنا رحيما غريزا ما قوى الدار لم نقبو وقد بلغ المقتار أدى أمانته ونازعنا كلا وما صيد البعض وقد زاد سودان بحب نبينا وقد ذل بهم في سرائرهم بغض عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترى في حيث ما نقول عليه تكدرت الدنيا وزلزلت الأرض وغيرك رب المصطفى أدم مهبوب تكدرت قال مولانا وشيخنا وإمامنا شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه sai takaddara fi duniya duniya ta gurɓata gabaki ɗaya ta lalace babu ita ta ta nike ta zama safu safan la tara fiha iwajan wala amta wa zulzilatil ardu kuma an laura ƙasa ta narke babu ita wa gairuka waninka adamu wato rabbal mustafa ya ubangijin mustafa wa gairuka waninka adamun babu shi mahaban tsantsa komai ya ƙare babu komai ba komai sai hadara ubangiji kana Allah wala shay'a ma'ahu wa huwa al'ana ala ma kana alayhi kana tabaraka wa ta'ala Allah ya kasance shi kadai shi kadai ne shi kadai ne a cikin zafinsa da sifofinsa da ayyukansa ba komai ba kowa kafin komai da kowa din daga baya yi komai da kowa kuma kowa ya raba masa aikinsa tabaraka wata'ala asal mustafa babul ilahi bi fablihi yunilu lalabas dan bi yurfa'ul qababu asal mustafa ya kusata al mustafa abin zabi babul ilahi wanda yake shine kofar Allah tabaraka wata'ala ya kusanta yunilu lana bastan wato ya bamu yalwa a cikin al'amarinsu bihi da wannan yalwa ne yurfa'ul qabdu ake dauke mana kunci wanda ya dame mu Allah ka dauke mana dukkan kuncin da ya dame mu a cikin wannan kasa da cikin ayyukan mu da da mu'amalan mu dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana haka bi fadlihi saboda fadalarsa huwa al-baru wa wal mustafa al-qarmujuduhu bi fadatil anwar wa tasal faidu huwa al-bahru manzo Allah kogi ne shi na baiwa iri iri ta zahiri da ta batini wa huwa al-mustafa shine abun zabi al-qarmu sadauki juduhu wato baiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bihi da shi ne fadatil anwaru wato dukkan hasake na duniya suka samu wacce sa'al faidu wannan faira kuma sai ta yalwa ta ga mai duniya wa qad ana minhu an yajuda bi nazratin wa ma sul tarju ghayra da hawal alzidu wa qad wa qad wa qad ana minhu minhu ya yanzunta daga gare shi an yajuda yayi mun baiwa bi nazratin da kallo irin na soyayya ya kallo ni ya mun baiwa da idaniyan nan taka mai kyau sallallahu alaihi wasallam fama sudu tarju wato su bakaken mutane ba wanda suke kauna wato gaira daha walal bidu tarju haka nan ba farare ma ba wanda suke kauna gaira daha sai dare kadai wa qad ja'ala minna ra'ufan bi kullina rahiman harisan ha qawdara lam naqdu wa qad ja'ana minna kuma daga daga gare mu ne mu jinsin mutane Allah ya fitar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yazo mana raufan mai tausayi gare mu bi kullina da dukkan mu gabaki daya rahiman kuma mai jin kai gare mu gaba daya sallallahu alaihi wasallam harisan kuma mai kwadayin abin da zai amfane mu yaye mana abin da zai cuce mu haqquhu haqqin manzon Allah lan naqru ba za mu warware shi ba addara tsawon zamanin rayuwar mu wa qad ballaga al muqtar adda amalatan wa nazana kullan wa ma sa'ida al babu faqad ballaga al muqtar haqiqa ma wato muqtar abin zabi ballaga ya riskar da ainihin duka abin da Allah ya bashi na nazance na na na na na na shari'a ya riskar da shi na risala na aike hatta amanatan ya ba da dukkan amanar da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora masa ya iyar da ita a bisa halittarsa wa nasahana kuma ya mana nasiya dukkaninmu kullum duk mutanen duniya ba wanda manzan Allah bai yi tausayinsa ya ba ya nuna masa hanyar aljanna ba amma duk da wannan kokarin nasa wa ma sa'idal ba'aru waɗansu ba su samu arziki ba sun zama 'yan wuta saboda shaƙiyai ne su و- نعم وقد ساد السودان بحب نبينا وقد ذل بهم في سرائرهم بغض Waƙar sada Sudanun hakika baƙaƙe waɗanda ba larabawa ba sun fifici mutane da yawa waɗanda suke larabawan ma bi hubbi nabiyina saboda darajar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kula ai duka wato addini da ya taso da da ya bar maka da Madina ai zuwa ya ya dawo Sham ko ya dawo Busra da Sham to waɗan bayan karni na farko shekara arba'in din nan bayan shekara arba'in din nan to ai waɗanda suka rika mulkin duniya duka ba larabawa ba ne baƙaƙen mutane ne daga turkawa sai iranawa sai mutanen mutanen ah, ah, wannan ba suke da suna mutanen wan- mutanen ah, yamman nan mutanen larabawa wa- hmm? mutanen larawa waɗanda ba larabawa ba ne to su ne suka rika shugabancin mawali yawan mawali bayi su suka rika mulkin mu- musulunci har ya zo kusan zamanin ainihin da, da, da, da, da aka yi mulkin turkawa dinnan na shekara ɗari baya da ta wuce duka ba larabawa ba ne baƙaƙen mutane ne suka shugabanci duniya suka riskar da addini inda bai je ba a zamanin larabawa ɗin saboda haka to wannan ai magana ce babba duka saboda soyayyar manzo Allah ne wa'annan bakake suka samu shiryarwa zuwa ga addinin musulunci faqad zallabidun su kuma bakaken nan waɗanda fararen nan waɗanda suke ganin ainihin su farare ne sai buguru kiyayya ta shiga fi sara'irihim a cikin zukatansu sai suka zama kwan- kwantai sun zama kwantai an daina yayinsu saboda ba sa ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة نرى فيه إذنا حيث ما نمضي amin salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce nura a ganmu nam haisu ma namdu ko ina muka tafi fi hisniya muna cikin katangarta ana kiyaye mu عليه صلاة الله ثم سلامه تجود لنا الأنواء والنبت والأرض salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salatin tajudu lanal anwa'u ta ba mu gizagizai masu nauyi irin masu zubar da ruwa din nan wannabutu ta ba mu ainihin wato tsiro wal ardu da ƙasa inda za mu yalwata mu ɗaukaka addinin musulunci ta ba mu gidaje da da da da da guraren da za mu yi rayuwarmu da zawiyoyi Amin.
duka kowane mukaddami Allah ya bashi zawiya Amin.
kowane mukaddami Allah ya bashi gida fankame ne Amin.
kowane mukaddami Allah ya bashi makaranta mai yalwa da shirye da zai shirye da bayan Allah albarkacin wannan addu'a ta Maulana Sheikh Ibrahim Yas عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب على الدين قد هبوا salatin Allah da amincin Allah su tabbata kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ali da alayansa wa ashabin da sahabbansa kad habdu sune ay alladina kad habdu waɗannan da suka yi riko da ƙarfi ala dini a bisa wannan addini namu har yazo gurin mu نعم.
harfu sa'i ثواب بخير الخلق بقلدي فوزا وقد للجميل السر والعلم والكنز إمام وعد في مشاهد داشة على عالم الأرواح قد أوضح الرمز بلا ما لما مرأى قبال تجليها على الزرر قبل أن تغرف العزى فقال جميع الرزق ما قال مرشدي وكل نبي ثم من عرف الميزة وكان أمام الكل للكل قائدا فمنه جميعا ما إلى الرذل قد يهدى عليه صلاة الله ثم سلامه على نبي الألياء والرشد والفوز عليه صلاة الله ثم سلامه يزيل نقاء القلب والهمز واللمز عليه صلاة الله ثم سلامه نكيل يشر السير والبر والوكل عليه صلاة الله ثم سلامه يذكر بدعي ولم أرف ذل كذا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب قدر لنبيه الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فواه بخير الخلق في خلدي فوزا وقد نلت منه السر والعلم والكلا قال مولانا وشيخنا وإمامنا شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يجي حب حب خير الخلق وتصوي أن أنت في أيام حلقتا سواء يا تبت في خلدي أشكن زوجياتا فوزا wannan rabo ne kwarai da gaske wa qarnitu minhu sirra na samu sirri daga manzon Allah wal ilma da ilimi wanda bashi da iyaka wal kanza akwai wata taska ma da ya bani imamu wahadin fi mashahidi dashatin lada alamil arwahi qad awzahar ramza huwa imamun shi shugaba ne sallallahu alaihi wasallam wahadin mai shiryar da mutane fi mashahidi da hashatin a cikin mashahadin nan na ɗimuwar bayan Allah wanda suke jin daɗi a cikin Allah lada alamil arwahi anan alamul arwahi din nan kad awdahar ramza yayi bayanin ramzi lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tattara zuriyar annabi Adam a cikin tsatsan su ko me yake cewa ne ko idza khazani ko idza khazallahu mi ko idza khazallahu misaqan a ba shi ba wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين to to wannan maganar lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya tattar arwahu na dukkan halitta a cikin tsatsan annabi Adam tun kafin ai annabi Adam din fa akai akai akai dauko shi daga gaibu aka ɗauko su daga gaibu ga baki ɗaya shi za a yi shi annabi adam ɗin ma amma a cikin waɗanda suka yi shuhudin har da annabi adam ɗin har da shi eh alamun zari har da shi annabi adam ɗin aka ɗauko zuriyarsa a cikin tsatsansa aka zo aka zaunar da su allah tabaraka wa ta'ala ya ba su shuhudi ya ba su ganewa a lokacin ya ba su ma'arifa saboda haka anan ya tambaye su eh alastu bi rabbikum duk gaba ɗayan halitta alastu bi rabbikum gaba ɗaya wanda ya fara amsawa annabi muhammad shi ne yake bala shi ya fara cewa bala sannan annabawa mursalai suka ce bala sannan annabawa wanda ba mursalai ba suka ce bala sannan muminai suka ce bala sannan siddiƙai suka ce bala sannan musulmi suka ce bala sannan kuma munafukai suka kokarin su faɗi bala ɗin saki faɗa daidai sannan kafirai kuma suka bolo bolo bolo suka balbalce shine kiɗan nan da ake da rawa da abubuwan nan duk da ake na dansi to duk wannan abin suke nema sun kasa sun halaka to saboda haka mutum ya kiyaye dansi ya kiyaye waka wanda take su turawa wanda bai san abin da ake faɗa ba suna so su faɗi wancan abin ne wanda ba su faɗa wa Allah ba ba su ce bala ba to wannan fatan a kansa suke saboda haka a kiyaye rawa da dansi da jin waƙoƙin da ba san ma'anar su ba ta turawa ba ta yabin manzo Allah ba banda ta yabin annabi banda ta banda ta shirya wa addinin musulunci waƙoƙin turawan nan dai kafirci ne a ciki inda sun kafirce wa Allah tun a can yau saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wannan yana gaya mana a cikin hadisin bukhari yana cewa al'arwahu junudun mujannadatun fama ta'alafa min haqtalaf min haqtalaf wa ma tanakara min haqtalaf wato su rayuka runduna ce aka tattara ta guri guda a cikin tsatsan annabi adam kenan lokacin da aka tattara su to a lokacin bayan Allah ya sa an yi sanayya gare shi din nan to duk ruhin da ta haɗu da 'yan uwarta a wajen wannan munajati lokacin da aka yi wannan wannan zaman na abin nan ya ake cewa conference conference na farko lokacin da aka yi shi to a lokacin waɗanda duk suka haɗu da juna a wannan lokacin to in sun zo duniya nan ma sai sun haɗu waɗanda ba su haɗu ba a can to anan ma ko ba za su haɗu ba komin komin kusancinsu ba za su haɗu da juna ba waɗancan kuma ko wannan yana mazaunin gabas wannan yana mazaunin yamma to in kafin su mutu a duniya to sai sun haɗu haka Allah ya tsara to saboda haka tun a wannan lokaci manzo Allah yake bala sallallahu alaihi wasallam shine ko na'am lada alamin arwahi wato a wajen alam na ruhina kada a zahar ramza manzo Allah ne yayi bayanin ramzi yace me بل قال ما ملهق قال تجليا ألست برب قبل أن زخرف الأذى
wato qala mahama ta mahama qala alhaqu ko yaushe ubangiji yace bala bala qala tajalliyan ya faɗa a cikin tajallinsa alastu bi rabbikum ni ba ni ne ubangijinku ba sai manzo Allah yace bala qabla an qabla an zakara bul uzza tun gabanin ba a zo lokacin da suka yi gunkin nan da ake ce masa uzza ba فقال جميع الرسل ما قال مرشدي وقول نبي ثم من عرف الميزة faƙala jami'ur rusuli bayan manzo Allah ya ce bala to dukkan manzanni sai suka ce bala su ma sun maƙala sun murshidi sannan mai shiryarwa ta yace shi ma bala kun gane ko wane ne wane ne wannan shine maulana shehu ahmadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa kullu nabiyyin haka nan dukkan annabi ya faɗa summa man araful maiza sannan ainihin waɗanda suka gane wato ainihin maizi su ma suka fahimta su ne muminai da siddiƙai da- da- da- da- da- da musulmi sannan kuma da munafakai sun kusa faɗa amma ba su faɗa daidai ba sannan kuma da kafirai suka kasa فكان أمام الكل للكل قائدا ومنه جميعا ما إلى الرسل قد يؤذى to tun daga nan tun da tun daga lokacin da ya fara faɗan bala to fa kana amamal kulli ya zama shugaban kowa a komai muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zama ka'idan mai ja mai mai- mai- mai- mai- mai shugabanci lil kulli ga dukkan halittar Allah faminhu jami'an ma ila rusuli kadi rusuli kadi uza duk abin da ake danganawa zuwa wato ainihin manzannin Allah faminhu jami'an dukkaninsa daga hadar manzon Allah yake gangarowa zuwa gare su عليه صلاة الله ثم سلامه أنالوا بألاليا أو الرشد والفوزا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam analu bihal aliya'a in- in samu ɗaukaka mai girma daga gareta ta wal ali wal rushida da da da shiriya wal fawza da babbar rabo عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل دفع القلب والهمز واللمزة salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuzilu taha alqalbi ita wannan salatin ta- ta- ta- ta kusan min da daudan nan ta zuciya wal hamza da ki- da yifce wal lamza da ya fice da da- wal hamza da da da- da kifce wal lamza da ya fice عليه صلاة الله ثم سلامه تجيني يسر السير والضرب والوكلا salatin Allah da amincin Allah sabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kimiya ta kiyaye ni sharra sirri sharrin na nasiri amin wa darba da duka kowane iri wal wa kaza kada in samu wani al'ariwa ta ya kutufe ni عليه صلاة الله ثم سلامه ذاكر لدالي ولم ألك ذا اللكزة salatin Allah da amincin Allah sabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tusakhiru li dari alamun ce mun zamani na gaba daya da ni da jama'ata walam walam walam ul kazan kada amare ni lakazan mari عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه قد أولي بهم إذا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sahabin da sahabbansa qad unilna izzan waɗanda aka ba mu ɗaukaka bihin saboda darajarsu harful khair
وقتي وتم لي البسط ولم أر لزب العليل دواقت وذاك لمن يا والأمين كرامة فما هو إلا السعادة والكسد ومن جوده الكونان والأمر ثم ما تعلمهم رسول الثواب الغيب دارا موحدا وما ثم من ينفي وتم وحمله الفسد وقال رسول إن آدم دينة لقاو وما الخبط عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وعيد الفرد أن سيف الفسد عليه صلاة الله ثم سلامه وجعلوا صدوري ثم شكلي كذنبت عليه صلاة الله ثم سلامه يزيد كلام الشيب والكبر والشمس عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسلم في سوى الدين لم يسلو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خليلي زبا وقتي وتم لي البسط ولم أرى لسد بالعليل دوا قط قال مولانا شيخ إبراهيم ياس رضي الله تعالى عنه شيخ خليلي يا بدائنا صفا وقتي لوكتنا يا زومي دائي تاردكي وتم لي لبست wato ainihin wato basaɗi yalwa da kwanciyar hankali ta tabbata gare ni walam ara walam ara walam ara da dawa'an kaddu ban taɓa ganin wani irin magani ba lissabbil alili daga ainihin mai bege wanda yake kusan soyayya ban taɓa ganin magani gare ni irin manzan Allah ba وذاك لمن يهوى الأمين كرامة فما هبه إلا سعادة والكسد shi ya ce wa za ka karamatun wannan ita ce karama liman ya hawal amina ga wanda bi yake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yarwata masa zuciyarsa sai ya zama mai yarwar zuciya sai ya zama mai daɗin lokaci sai ya zama dukkan waraka ta zuciyarsa wadda take hana shi tafiya zuwa ga Allah saboda soyayyar manzan Allah sai Allah ya bashi wannan fa ma hubbuhu shi soyayyar manzan Allah ba wani abu bane illa sa'adatu sai arziki wal wal kisdu da kuma adalci فمن جوده الكونان والأمر ثم ما تعالى وهب المصطفى رده من يسدو ومن جودي daga baiwar da Allah ya wa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam alkaunani wato halittar halittar duniya da lahira ko kuma dukkan halitta gaba daya wal amru da kuma al'amarin nan na Allah summa ma ta'ala sannan abin da ya daukaka daga sha'anin Allah wa hubbul mustafa kaga ainihin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rad'u man yasdu wato ita take tunkuɗe duk wanda ya kawo maka timbe zai cuce ka sai soyayyar manzo Allah ta zo ta naushe shi daga badanka رسول سواد الغيب دارا موحدا وما ذم من ينفي وتم له الفسد huwa rasulun shi manzo ne sawa da ya tabbata fil gaibi a gaibin Allah daran tsawon zamani shi kadai muwahhidan yana mai bautawa ubangiji tabaraka wa ta'ala kul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidina zalla shine farkon wanda ya fara bauta ubangiji a kan alamu zarrati kafin kowa kafin komai mm mm.
موحدا وما ثم
wa ma samma manyan fi a lokacin ba wanda zai kore wannan magana watan malahul bastu ainihin wato basaɗi ya tabbata gare shi shi kaɗai ya more a cikin halara Allah وكان رسولا هنا آدم دينة وما أم فما الجدوى لقاو وما to القبد idan aka zo alamul wujudi ko alamul shuhudi wa kana rasulan ya kasance manzo ne fa shi hina adamu dinatun sanda sanda annabu adam yana cikin yunku tsakanin ruwa da yunku dinatun wa ma'ul yana tsakanin ruwa da yunku shi fa manzo ne tun annabi adam yana tsakanin ruwa da yunku sayyidina abu huraira ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Tirmidhi yace mata mata kunta nabiyyan yaushe ka zama annabi ya rasulullah yace adam ka hina adam baina tini wal mai hadisi ne sahihi yace na zama annabi sanda annabi adam yake tsakanin ruwa da yunku to yunkun ma ba a yi shi ba ruwan ma ba a yi shi ba a lokacin kinaya ce abinda za a gane kenan in an ce gaban adam kaza ba za a san wannan ba hankali ba zai iya dauka ba shi sai aka faɗi abin da za a iya dauka shine kwamsan da za a yi annabi adam da shi saboda haka yana cewa a wani hadisi na abu nu'aymin kuntu aw kuntu kuntu awwalan nabiyina khalqan Hmm? kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th ni ne farkon annabawa a cikin halittar Allah gaba daya ni ne kuma karshen su a wajen aikowa haka ne shine shugaba kafin a zo shine shugaba bayan ya zo sallallahu alaihi wasallam to shikenan to fa kaji darajar da Allah ya ba manzon Allah ya kai mai kin manzon Allah tintini shi madaukaki ne to fa man jadwa menene amfanin ka ligawin ga halakakke wa man khabdu menene yake fagauniya ko baya kaunar manzon Allah to ina ruwan manzon Allah da shi me yake shi manzon Allah da shi bayan wannan baiwa da Allah ya masa alaihi salatu lahi zumma salamuhu salatan bu'aidal qabri an sahibul fasdu salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce wato bu'aidal qabdi bayan kuncin nan da muke ciki wanda muke sha muke sha a wannan zamani da muke ciki na wannan gwamnati ko na wannan zamani da Allah ya kawo mu Allah ya warware mana su ba'dal ko yansahibul bastu wato azaro mana yalwa da budi da fatahi da abin da muke so bayan wannan kunci da muke cikinsa albarkacin manzan Allah.
Alayhi salatun layi zumma salamuhu wa talu su duri zumma shakali kazan na kusu.
Salatun Allah da amincin Allah, sabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa talu su duri wato rubuce-rubuce na su ɗaukaka a duniya kowa ya riƙa gani. sun mashakli sannan hotuna na su bazu a duniya wanda bai sanni ba ma ya rataya a gidansa ka zan na ɗu haka nan ainihin wato abubuwan da na da na bada alama da sunan rubuce-rubuce na littattafai na alayi duk Allah ya amsa masa yana can alahira ba inda hotonsa bai je ba har idan lokacin maulidi ya zo nyamarai da sauransu suna suna zuwa suna yi hotunan shehu suna sayarwa wani wani ya goyo ya goyo ya goyo wani in yamuri zai kai shi yace kaga wannan bawan Allah wannan bawan Allah na na yi arziki da shi na yi arziki da shi wannan bawan Allah mai albarka ne so to haka haka azumi yake gashi nan ba shi yace a dau hotunansa a yada ba ba shi yace a sallarsa ba amma gashi nan saboda ya roƙa a cikin salatin manzo Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan al'amari gashi nan da izinin Allah ya ya gama ko ina kai ma kana so hutunanka su gama duniya so manzan Allah ka gani Allah ba mu san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu llahi thumma salamu yazidu baram shayb wal kibru washamdu salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashebu furfuran nan da nayi wal kibru da girman nan da ya same ni washamdu da cakudar bakin gashi da farin gashi a kaina ya zai dubarami waɗannan su rika ƙara mun bege zuwa ga manzan Allah.
Alaihi salatun layi zumma salamu wa alin wasabi fi zuwa jini lam yasdu.
Salatin Allah da amincin Allah sabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayensa wa sabin da sahabbansa su waɗannan su ne lan yasdu ba su yi wani kimbe ba fi su addini a wani addinin musulunci su tsaba himmar da suka yi da kokarin da suka yi da timban da suka yi su daukaka addini ne su karya kafirci na'am har gobali ذكرت رسول الله ذكر تلذذي بشيء دعاء الدار لم أتلذذي وهل ثم غير المصطفى وجمالي وهل ثم من أهل سواه ومنشدي لئيني يا ذا المال همي ووجدي وقاسي وليل الله وعين تلذذي لئيني لتذكر الأمين فإنه على القلب مالينا والإدراك منشدي عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تنفع القال وصلك قلبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بآله على كل جيل عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه على نور الرمادي ذكرت رسول الله الدار لم أتلذذي قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم ياسر رضي الله تعالى عنه يجي ذكرت رسول الله نئنا يوم أنبت من ذا الله نيفا ذكر تلزبه أنبتوا wato na jin daɗi ba da ta'abbudin bayan cewa ambatansa ibada ne bishai lam atalazzaz ban ji daɗi ba bishai'in da wani abu addara tsawon zamani na ai lam atalazzaz ne saboda lam tana mai da fi'ili mudari daurare saboda waka ne aka ce lam atalazzari a gane mm وهل ذم غير المصطفى وجماله وهل ذم من هادهم سواه ni ومجده ma ni fa a ra'ayina a gani na abu- a cikin shuhudin da nake gani hal sama ghairul mustafa wai akwai wani mustafa ma a duniya gaba ɗaya ba kowa sai muhammadur rasulullahi wa jamalihi akwai wani kyau ma a duniya ne bayan kyawun annabi muhammadu babu wa hal sama min hadin akwai wani mai shiryawa ne siwawu wani manzon Allah a duniya babu wa hal samma munkizi wai cananka akwai wani wanda zai tsamo wani daga halaka in ba muhammadur rasulullahi ba babu ذليلي يا سلمى لهمي ووشتي أقاسي مريرا وعين تلذذي ya salma ya ce wata mace da ake ce mata Zal- salma zariniya ni ki kyale na lihammi ga abin da yake na himmanta a gurinsa da bakin cikin nema sai na same shi wa washati ki kyale ni da kewata ga wannan al'amarin da nake nema uqasi mariran ina gogayya da ɗaci na soyayya wa huwa ainu talazzuzin wannan murkususin da nake ji mai zafi a zuciyata shine ainihin daɗi wanda zai kai ni gurin masoyina Muhammadu انظريني لتذكار الأمين فإنه ملل قلب مالينا وذكراك منفذي zarini dan Allah ki kyale ni yake ainihin duniya li da zakaril amini saboda tintintinin amin- amini amintaccen Allah fa innahu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malal qalba ya cika mu zuciyata ta cika dam mali maliya manfazi maniya manfazin ni ba ni da wata mahuda liji kiraki wa intinaki zuciyata ni ta cika da manzan Allah ki kyale ni kawai tare da manzan Allah عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أولفا لوزلك كالذي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce kulfa a same ni liwasilika saboda saduwa da kai kallazi ka- kaman allazi wanda take neman sila ita take neman mausuliya ita allazi dole sai an hada ta da abokin tafiya ta zaka eh in kace in kace ja allazi to me zarabani shine mausulinta to kaga dole sai ka hada ta da da mausulinta ja allazi ra'aituhu ja allazi kallamani ja allazi ad'amtuhu ja allazi adani malahu to dole mausulin allazi ba ta zama ita kadai sai an hada ta da mausulinta to Allah ka sanya ni duk inda nake in an ganni a ga manzan Allah ko kuma duk inda manzan Allah yake a ganni tare da shi to shine maza- m- in zama mai tsananin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman farmasiru ba'idu to abin da yake nufi kenan a wannan guri mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أهله على كل شهبدي salata- sala- salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce a'lu in daukaka biya saboda sabobinta ala kulli jihbizi a bisa dukkan wani kasun gurmun malami عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه آية نور ماخذي salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sahabin da sahabbansa aya nura ma'akaji su ne waɗanda Allah ya musu baiwa fa duk hasken nan na manzon Allah da na zahiri da na baɗini suka ganshi ƙuru-ƙuru ba wai labari ba Hmm. Hmm? To. اللهم صل على على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغالب بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله قال لا بيها lokacin yayi